أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta goma sha biyar ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda shi ya daidai da sha biyar ga watan uku na wannan shekara ta 2025 har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi aya ta 120
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا بسم الله الرحمن الرحيم wato waɗannan ayoyi wanda Allah madaukakin sarki ya tsebo su wanda wannan kusan ƙarshen magana da Allah madaukakin sarki yake mana ne akan shedan tun daga inda Allah madaukakin sarki ya ce Allah bai gafara ga wanda ya tarayya da shi har ya mutu yana yin tarayya da shi bai tuba ba Allah ba zai masa gafara ba sa'annan wanda duk yayi tarayya da Allah Allah madaukakin sarki ce lalle ya bata bata wanda take mai nisa wato ita ce halaka har abada Allah ya kiyaye sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana masu bautan gunki ba kowa suke bautawa ba sai shedan shedan ne yake shiga jikin gunki yake duk abin da gunki yake yi ne yaudaran mutane wanda har wani sai ga kaman da gaske ne shi yasa je nake cewa har su shanu sasu da ake bautawa kaga suna abubuwa kaman da gaske ah to wannan yazo ya tsuguna wannan an taba shi wannan yazo ya tsuguna an ki taba shi ba zai ka dauka ko wani abin da gaske ne duk ƙarya ne duk shedan ne yake yi shi yasa Allah madaukake sarki yace shedan suke bautawa wanda yake shi kuma kangararre ne Allah ya kore shi daga rahamarsa kuma ya yi alkawari cewa sai ya halakar da 'ya'yan annabi adam bayan Allah Allah ya sa ba ma ciki sannan ya faɗi abubuwan da zai ringa sa mutane su ringa yi ya ce na farko zai ɓatar da su shi ne wala udillin na zan ɓatar da su wala umanniyan na zan sanya musu buri buri buri su yi ta buri wala amuran na zan umarce su fara bibatti kunna azanar an'am su ringa wato ɗaga kunnuwan dabbobi wato su ringa camfe-camfe iri-iri wanda yake na na na saba wa Allah sa'annan ya ce zai umarce su su ringa canja halittar Allah canja halittar Allah nan ayyuka ne masu yawa cikinsu har akwai zane zane ko ya haƙuri wanda aka mar zane ya haƙuri kun san ba shi yawa kan shi ba ko na nufin bulle ko uku uku ko biyar biyar ko goma goma ko ashirin ashirin na akwai wasu masu talatin talatin ma misali duka iyaye ne suka yi kuma da yawan su gaskiya sun yi nadama wasu sun yi saboda dalilan yaki yasa don a gane dangin mutane lokacin ana sace mutane a mai da su bayi da an ga yaro kawai sai a ɗauke shi ya zama bawa to in aka yi ma mutum zane sai a gane cewa a'a dangin su wannan wannan ba bawa ba ne to da wanda kuma suka yi kawai don su al'adansu ne don akwai su su ma kawai al'adan su ne da yawa da aka yi ta wa'azi sun daina da yawa da wuya yanzu ka ga an haifi yaro an kawo wanzan ya yanka shi na eh yanzu an daina saboda an ji wa'azi cewa bai da kyau daddi yana daga cikin canja halittar Allah madaukakin sarki inda Allah yana son ka da da da zane kawai sai yau ka da zane to Allah haka yayi mu ce sa eh jiya nake cewa maluma da suna ta kirga canji halitta Allah suka ce har da aske gemu na'am amma kun san gashin baki an yadda mu aske na'am an yadda mu aske gashin baki amma kar mu aske gemu to wasu zaka ga sun yi sun yi juyin waina sai su aska gemu sai su bar gashin baki wanda yake shi ya fi muni Allah ya kiyaye to to Allah madaukakin sarki karshen wannan magana ce yake cewa bayan shedan yayi wannan alƙawari yace sai Allah yace duk wanda ya riki shedan majibincin al'amarin sa to shikenan hakika yayi hasara hasara wanda take mabayyaniya to shine sai ayar da malai ya karanta Allah yace iduhum wa yamani shedan yana musu alƙawari alƙawarin kariya wai mannihim kuma yana ta sanya musu burace-burace yana ce musu za ka daɗi a duniya yana ce musu akwai saura fa har ma yana cewa aiku danginku suna daɗewa ba a cika mutuwa ba wanda yake wannan tatsuniya na daɗewa na na na dan wata al'umma ko wata kabila wannan tatsuniya ce a wajen Allah Allah ya gaya mana kawai kowa lokaci ya sa masa in lokacinsa ya sai rasuwa na taɓa jin wani gwamna gwamna yana kan kujera aka kawo maganan kiwon lafiya ya rediyo fa yake cewa ai irin yana faɗan ƙoƙarin da suka yi yanzu saman wa garinsu asibiti har ma yanzu wannan asibiti ya sa mutanen garin su samu tsawon rayuwa wato za su ringa daɗewa a duniya ko wallahi musulmi ne kuma kawai daɗi ya faɗa ya more kawai kuma aka tafa kuma kawai ba wani abu eh ba wanda zai sa ka daɗe kawai sai dai Allah Allah ne mai dadar da mutane ba wani dalilin da yake sa a daɗe to ciwo ma bai sa an mutu ba bare lafiya ba ta sa an zauna ba bare to ai shikenan kawai dan adam ya sani Allah madaukakin sarki wannan yar duniyar da muke ciki iyaka ya mata lokaci ya sa mata time aka yi mata idan ya cika shi kenan kawai sai dai dan adam ya ta addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'a irin waɗannan lokuta da muke samu na alheri na garabata irin watan azumin Ramadan Allah ya ba mu su da yawa na Allah madaukakin sarki ya ba mu su sosai mu yi ta samu su dan ba karaman garabata bane kana da ran lafiya kana musulmi Allah madaukakin sarki ya saka kai Ramadan wannan gaskiya rahamar Allah ne Allah ka maimaita mana to to shine sai Allah madaukake dan Allah madaukake sarki ce shedan yana musu alkawari na ƙarya sannan yana sa musu burace burace sai Allah ya ce wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura ba komai shedan yake musu alkawari ba sai rudi wallahi rudin me yake eh rudin me yake sai mutum ya ga kaman za a yi wani abin kwarai amma ina ba abin da za a yi duk yadda ma ka ga daɗewan duk hayaniya ce lallahi ba za ka gane haka ba sai ka duma magabata waɗanda suka riga ka tafiya za ka ga duk lokacin gashi nan gashi gashi nan ya zo ya wuce Allah ya ja kwananmu da imani na
أولئك مأواهم جهنم ولا
waɗanda suka biye ma shaidan suka biye ma rudin shaidan suka shaidan ya sa su suka bata ya sa su suka yi ta bura ta bodoci ya sa su suka canja halittar Allah ya sa su suka biye masa suka bata bata mabayyani to Allah madaukakin sarki ce ulaika mawahum jahannam waɗannan su makomar su ita ce wutar jahannama wala yajiduna anha mahisa ba za su samu wani abin da zai karkatar da su ya hana su shiga wutar jahannama ba na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق
to kun san yadda tsarin alkur'ani yake duk lokacin da Allah madaukakin sarki yayi magana wuta sai kuma yayi magana aljanna duk lokacin da Allah madaukakin sarki yayi magana kafir sai magana mu'mine duk haka nan haka haka Allah madaukakin sarki yake in ka ji a wasu ayoyin sun daga ma hankali sai ka ji wasu sun kwantar ma da hankali in aka kira wasu ayoyin sai ka ji a wutan ma kai Allah ya kiyaye kaman cancan kake ba a farko farko zaka shiga ba in ka je an kira aljanna kuma sai ka ji insha Allah tana da katon gida a ciki na haka nan alqur'ani yake to sai Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani Allah ya samu a ciki wa amilus salihat suka aiki nagari Allah ya tasadu da sulhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za mu shigar da su aljanna wadda korama ke gudana a karkashinta kuma khalidina fiha abada za su dawwama a ciki har abada idan mutum ya shiga aljanna babu fita aljanna akwai daɗin jama'a Allah ya samu a ciki saboda daɗin aljanna abu ɗaya kawai za ka gane akwai daɗi ba a tunanin za a mutu kaga duk daɗin duniya kuma in ka ga mutum ya sake da ita to baya tunanin zai mutu wallahi duk yadda ta zo da daɗi da ka tuna za ka mutu zai ka ji daɗin ya ragu duk abin da ka tara a duniya an ka tuna za ka mutu sai ka ji abin ya ɗan ka yi su na? a ko ba ka ɓaci rai ba da za ka ɓata rai ba Allah ne zai kashe ka ba ba shi ya yi ka ba ba ɓaci rai amma dai za ka ji abin dai daɗin sa ya ɗan ragu duk yadda ka kama shi saboda to aljanna ba maganar mutuwa duniya duk yadda ka kai da abinka sai kayi rashin lafiya to aljanna babu ciwo ba ciwo duniya kaga girma muke yi mutum yana dan shekara 40 ya dawo dan 50 ya dawo dan 60 kowanne matsala ce saboda karfin shi raguwa yake haka Allah madaukakin sarki to aljanna babu wannan aljanna mutum ne karfafa kawai a tsaye babu canji aljanna duk yadda ka kai a duniya sai wani ya bata ma rai amma aljanna ba wanda zai bata ma rai duk yadda ka kai a duniya sai ya zan kana son wani abu ba za ka samu ba wallahi kowaye akwai abin da yake so ba amma ba Allah ba zai yi ba amma aljanna komai kake so za ka samu ai shine ce aljanna akwai daɗi komai kake so Allah ya ce za a ma komai za a baka korama ce take gudana a cikin gidanka kowa a cikin a gidansa akwai korama guda hudu ji alkur'ani akwai korama ta ruwa tana gudana akwai korama ta zuma tana gudana akwai korama ta madara tana gudana akwai korama ta giya in giya ma ba irin ta duniya ba ta san da duniya akwai wari na eh da duniya akwai matsaloli amma ta aljanna za ka sha kuma ka yi maƙil o tatil ake ce ku? na eh in ka sha kawai sai ka tashi sama kamar tsuntsu eh ka yi ta yawo Allah ya kai mu na Allah maɗaukake sarki ya ce wa'adan lahi haƙa alkawarin Allah gaskiya ne Allah bai canja bai saba alkawari wa man asdaqu min Allah qila wane ne ya kai Allah gaskiyan zance babu duk abin da Allah ya faɗa zai yi zai Allah ka ka yaze mana
laysa bi amanikum wala
wannan aya sanadiyar saukanta wasu ɓangare ne na musulmi da wasu ɓangare na yahudawa kowannensu ya yi cika baki musulmi suka ce musu a yahudawa suka fara suka ce musulmi mu annabinmu shi ne farkon annabi kuma littafinmu suna nufin a taura shi aka so masaukarwa musulmi suka ce mu kuma annabinmu shine cikamakin annabawa kuma alkur'ani shine jagoran duk ƙur'anin naku duka kowa dai ta magana irin na na na cika baki to sai Allah ya saukar da wannan aya Allah madaukakin sarki yace laysa bi amaniyikum ba wai ku musulmi da Allah da musulmi Allah yake yace addinin ba wai burace buracen ku bane ba maganar cika bakin ku bane a'a wala amaniyu ahlul kitab ba wai burace buracen ahlul kitab bane Allah yace man ya amal su'an duk wanda ya aikata mummuna aiki ko musulmi ko ba musulmi ba yujza bihi za a yi masa sakamako da aikin da ya aikata wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ko ba zai samu wani mataimaki ba ba zai samu wani matubincin al'amarin sa ba kuma bayan Allah lokacin da wannan aya ta sauka da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsu ya tashi dan har ma suke cewa to wane ne bai taba aikata mummunan aiki ba a cikin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sayyidina abubakar ya annabi sayyidina abubakar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya wato tana da daga hankali indai Allah ya ce duk wanda yayi wani mummunan aiki kawai za a saka za a masa to wane ne bai yi mummunan aiki ba to kaga in abubakar yana tunanin mummunan aiki yayi niyya ya kai na sai na abubakar yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a su dai kafirai su duk abin da suka yi za a taka musu yace amma mu'minai a nan duniya in kai ba daidai ba a nan zaka ganshi manzo Allah ya lissafa yace rashin lafiya da muke yi duk ana kankare mana zunubai bacin rai da yake samu in ka bige za ka fita ka bige a gidanka a jikin kofa na tayar motarka ta yi faci duka duka duka ka yi ta lissafi duka malaria na hawan jini duka duka ciwo da ka sani duka ana kankare ma zunubai ne Allah yana kankare wa musulmi da zunubai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai ko kaya mutum ya taka Allah da zunubi yake kankare masa shi yasa idan aka wa mutum abin ɓacin rai a wajen iyalansa ya haƙuri Allah kaɗai san zunubai da zai kankare ma eh da wani wani wani zunubin sai iyali ne za su ma maganin sa su ɓata ma rai da ya haƙuri sai a kankare ma haka ne ake ta tafiya haka ne ake ta tafiya Allah ya jarrabu mutane wani da ƴaƴa Allah ya jarrabu mutane wani da makoci Allah ya jarrabu mutane wasu da abokai wasu da oganni wasu gasu nan to duka haƙuri ake yi duk jarabawa ce Allah wanke ka yake yi don me don ka koma babu zunubi don me don dukanmu masu aikata zunubai ne na ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نذيرا
akwai hadisi na na Imam Muslim wanda aka samo daga Abi Sa'id al-Khudri da kuma Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma yusibul muslima min nasabin ولا وسب ولا تكم ولا هزن إلا حتى الهم يهمه إلا كفر الله من سيئاته annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi ba abin da zai same shi na wahala na gajiya na damuwa da rashin lafiya yace har bakin ciki wani ya bata ma rai kai bakin ciki duka wannan Allah yana kankare na zunubai ne da shi fa kenan ɗadan kullum cikin kankarar zunubi yake yawa ka samu ka sai kankana ka je ka samu ba zaki ah hajarabawa ce ah na mabarba ku yawa ka je ka ji ta kashe ma kori duk jarabawa ce duk jarabawa ce kowanne sai ka yi hakuri na eh yawa ka yi haƙuri duk kowane abu da ka komai kankanta sa wallahi jarabawa ce Allah kuma ya yi haka ne ga tazo musulmi dan duk abin da ana ta rage masa zunubansa sai a ya wayi gari duk babu zunubai kuma sun kare saura saura lada to Allah madaukakin sarki yace wa man ya'mal min as-salihat wanda duk yayi aiki na daga ayyuka masu kyau min zakari daga mazaje ne a unsa ko mataye wato duk wanda aiki kyakkyawa amma sai Allah madaukakin sarki ya sa sharadi ya sa yace wa huwa mu'minu da ba dan wannan sharadin ba da duk wanda aiki mai kyau kawai sai ya shiga aljanna don Allah kawai amma sai Allah ya sanya sharadi Allah madaukakin sarki ce wa huwa mu'minun yana mumini to fa ulaika yadkhuluna aljannata wadannan sune za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira ba za a tauye musu komai ba koda da dan digo ke bayan kwallon dabino naqir shine wannan in ka samu kwallon dabino ka duba bayan shi zaka ga wadan rani shine naqir akwai kidimir shine wannan mayafi da ke jikin kwallon dabino na shine kidimir akwai fatil shine zaren da yake cikin tsakiyar kwallon dabino duk sai da alkur'ani ya ambace su saboda balarabe ya san dabino eh shi ya san me Allah yake fada kenan Allah gaba ɗaya baya zalunci to abin da za a yadda shi to komai kankantar sa Allah ya bayi da haka Allah ya ce ba za a zalunce su ba ko da da irin wannan kankantar abu
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا wa man ahsanu dinan wane ne yafi kyautata addini mimman aslama wajhahu fiye da mutumin da ya mika kansa ana kiran wajha fuska saboda fuska ita ce take ta'abirin dan adam da fuska ba ana nufin fuska ana nufin dukkan mutum amma ana kiran fuska dan an kira fuska kawai an kira mutum kaga da fuska ne za ka koranka ya baci a fuska ne za ka kana dariya a fuska ne duk abubuwa na dan adam ido a fuska yake hanci a fuska yake baki duka baki a fuska yake shi yasa sai balarabe yana kiran fuska yana nufin gaba ɗaya mutum da haka ba wanda ya ya kyautata ya fi kyautata addini kamar wanda ya mika kansa gaba ɗaya zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautata aiki wa taba millata ibrahim hanifa kuma ya bi addinin annabi Ibrahim wanda yake shine tataccen addini wanda babu shirka a ciki shine addinin musulunci wanda Allah madaukakin sarki yana cewa inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi ko hanifan wa lam yakun minal mushriki shi annabi Ibrahim wato Allah madaukakin sarki ya zabe shi saboda matsayin da yake da shi ya taba zama a duniya shi kadai musulmi hey shi yasa Allah ya kira shi al'umma duk duniya da haka Allah madaukakin sarki ma ya zabe shi gashi Allah ya yi masa kyauta shi yasa Allah ya zabe shi Khalil wani hadisi wanda Imam Tabrani ya kawo shi yake cewa daga Umar dan Khattab Imam Tabrani ya ka hadisin daga daga Umar dan Khattab yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ika jibrilu Allah ya aike shi wajen annabi ibrahim ya ce wa annabi ya ce ya gaya wa annabi ibrahim Allah ya ce fa ni ka san me yasa na zabe ka a matsayin khalilina badadayina ya ce ban zabe ka a matsayin badadayina ba don ka fi dubbayina ibada a'a ce a'a ya ce abin da ya sa na zaɓe ka bada ɗayina na kalli gaba ɗaya bayina ne sai na ga babu wanda ya kai ka kyauta kyauta babu mai zuciya ta kyauta irin taka shi ya sa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyauta ba a taba mai kyautan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ba za a yi ba wani abin da nake faɗi wani abin da zai baka mamaki ka duba duk kudin larabawa ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aikin haji shi raƙumi nashi guda ɗari ya yanka raƙumi ɗari nashi nashi yanzu mu mun je mu tarewa muke mu yanka guda ɗaya mu takwas na eh a haka yake mu bakwai guda ɗaya amma shi guda ɗari na shi kaɗai shi yasa idan yawa larabawan nan kyauta suke shi suke rubewa idan babu yana da haƙuri amma idan akwai shi yasa wata rana wani balarabe ya zo ya yi sa'a manzo Allah an kawo masa garke garke na dawaki ya zo ya ce ya rasulullah ya zo ne ka taimake ni da awaki sai manzo Allah ya ce to zo mu ya ga garke garke kallon idan shi ya ce duka nan an baka shi an bani ya ce duk an baka ka kada ka tafi da shi garinku ya zo yana haka yana haka sai yana juyawa irin yana ga kamar za a ce kai dawo shi ne ai da ya kada ya shiga garinsu ya je kawai yana ta yi kowa yana jama'a kowa ya tafiya musulunta ya ce kowa je ya musulunta ya ce na zo muku daga wajen mutumin da baya yake kyauta bai jin tsoron talauci shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah maɗaukacin sarki ya ce duk wanda aikata aiki to Allah ba wanda yana kyautata aiki ya bi hanyar annabi Ibrahim alaihi salam wa takaza Allahu Ibrahim khalila kuma Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadayinsa na walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita
Allah yana da hakuri Allah mun gode irin abubuwa da ake yi abubuwa ake yi Allah baya so kuma ana zaune a ƙasar Allah ana cin abincin Allah Allah shi ke ba da lafiya duk rayukan nan nashi ne shi ke karɓa shi ke bari shi ke komai da komai amma kuma ya ce a yi abu an ƙyayi kasa Allah yana da haƙuri eh wannan kuma rahama ce ta Allah Allah madaukakin sarki yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai na Allah ne duk abin da ke cikin ƙasai na Allah ne kuma wa kana Allahu bi kulli shay'in muhida Allah ya kasance duka yana kewaye da dukkan komai Allah madaukakin sarki ya san dukkan komai na
wa yastaftuna fil nisaa وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن okay bye الله كان به عليما
Allah madaukakin sarki yake cewa wa yastaftunaka fin nisa suna yi maka fatawa akan abin da ya shafi haƙoƙi na mata in kun duba farkon surar nan da su Allah madaukakin sarki ya ya fara Allah madaukakin sarki ya ce qulillahu yufikum fihinna kace Allah shi da kanshi zai ba ku fatawa dangane da abin da ya shafi mata da haƙoƙinsu wa ma yutla alaikum fil kitab da kuma abin da ake karanta muku na a cikin alqur'ani hiya taman nisa dangane da haƙin marayu na mataye allati la tu'tu allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wadanda ba kwa ba su abin da aka wajabta musu na sadaki wa targabuna an tankihuhunna kuma kuna so ku aure su wato wannan aya abinda larabawa suke yi idan aka bar musu marainiya babanta ya rasu ya barta da kuɗi aka ba su su rike ta to ta tasa ta kai aure shi mutumin baya santa amma yana tunanin in ya bari wani ya aure ta zai hada da kudinta to sai ya rike ta ya hana ta aure wani kuma sai ya aure ta ba don yana santa ba kaga kotun da ba santa yake ba akwai matsala kawai ya aure ta ne saboda dukiyar da babanta ya bari to shine Allah madaukakin sarki ya hana ya hana waɗannan abubuwa da suke yi cewa cewa kada su ringa yin irin abin da suke yi na hana su aure ko kuma na auren su ba dan suna son su ba a'a in za su aure su to su biya sadaki yadda ake auren kowace mata sannan ba a yin aure sai idan akwai soyayya wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya fadi yace kuma wato kuna so za ku aure su yace kuma da masu rauni daga cikin yara su ma a kula da haƙƙin su wa an taqumu lil yatama bil qist sa'annan ku tsaya ku kyautatawa marayu ku tsaya ku yi musu adalci kada don kuna son dukiyarsu ba so kuke ku aure su ba ku aure su don ku cutar da su Allah madaukakin sarki ya ce duk waɗannan abubuwa da ya faɗa wa ma tab'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alheri to fa inna Allah kana bihi alima Allah yana sane da shi idan kuka ba kun san ba ku bukatuwa gare su to sai ku aurar da su ga waɗanda suke bukatuwa da su kuma ku ba su dukiyoyinsu su yi dai su yi rayuwarsu Allah ya san me kuka yi na lada zai ba ku idan kuma kuna bukatar auren sa ku biya su sadaki yanda ake auren kowa sa'annan ku ba su dukiyar da aka ba aka ba aka ba ku ajiya ta su na Allah maɗaukakin sarki a baya can farkon sura Allah ya gaya mana wallati ta kafuna nushuzahunna ko Allah ya ce fa'izuhunna wa hajuruhunna fil madaji'i wadribuhunna to kun ga wancan ana maganan mazaje waɗanda suka ji tsoron ƙudindine na matayensu suka ji tsoron matayensu za su saba musu ba za su yi musu biyayya ba to anan kuma sai Allah yake maganan mataye Allah madaukakin sarki ya ce wa inam ra'atun idan mata khafan min ba'liha an nushuzan ta ji tsoron kada mijinta yayi watsi da ita ta ji tsoron kada mijinta ya daina kula ta ta ji tsoron kada mijinta ya daina rabon kwana da ita saboda wata kila ko ta tsufa dan yana faruwa ko don tsufa ko don wata larura wato au iradan ko ta ji tsoro ya kau da kai a kanta to Allah ya ce fala junaha alaihima babu laifi tsakanin mata da miji an yusliha sulha an yusliha bainahuma sulha su zauna su yi sulhu a tsakaninsu su zauna su yi sulhu a tsakaninsu Allah da kanshi ya ce wa sulhu khair yin sulhu shi ya fi alheri da rabuwa musamman idan mutumin kirki tunda ai ba kowane namiji ne an rabu da shi wani namijin an rabu da shi ai far abun farin ciki Allah ya sa da ba ma ciki na eh amma akwai wanda an rabu da shi na murna za a yi saboda zama da shi musiba ne amma kaga ana sa ran zama da mutum ya zama alheri kaga ba haka ake son musulmi ya zama shi yasa ɗaya daga cikin na na sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ga ta tsufa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama baya ra'ayinta ita da kanta ta zo ta ce ya rasulullah ina son na ci gaba da zama a matsayin matarka kwana na ina nan kwanaki da ake rabawa mata sai na bawa nana Aisha kyauta ta ji mata masu ilimi ce kwana na na bawa nana Aisha ni kawai ka bani a matsayin matarka gabar duniya na matar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai kaga tayi tayi tunani kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba to babu laifi shi zalunci ne wani daga cikin sahabbai akwai wanda ya matar shi ta tsufa ta girma sosai kuma sai ya aure amarya ba kun sa akwai matsala ku na ya aure amarya sai zama baya kula ta da kanta ta ce ka sake ni sai ya sake ta daya kada ya sake dawo da ita ta sake cewa ya sake ta ya sake sakanta aka yi biyu sai ya ce mata kin gani ita wancan amarya ce sai yarinya ce yar budurwa ya kuma kin tsufa to kaga dai ba za ka hada na ba ku ce eh ba magana ta gaskiya yace kin ga san kuma saura saki daya dauki hakuri mu zauna da kyautata ta ce shikenan ga zauna kuma haka dama abinda ba a yadda ba haƙin mata da bata sarayar ba ka danne mata amma mata ta sarayar da haƙin ta shikenan babu laifi a musulunci saboda Allah madaukakin sarki gaba zaka ji Allah ya gaya mana cewa ai adalci tsakanin mata ba za ku iya ba haka Allah ya halicci mutane amma kuma akwai abin da Allah ya ce kada ku yadda ku yi domin kuka yi kuma zai zama sanadiyar ku shiga wuta shine fitowa kurukuru abinda zaka iya kage amma abin da yake cikin zuciya na kauna to Allah ya ce ba za ku iya ba shine walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku iya ba saboda me idan mutum duk ko mata biyu ne da kai to zaka gane wannan karatu amma mai mata ɗaya ba zai gane ba na mai mata biyu za su zai gane mai uku zai gane mai biyu zai gane amma wanda yake da ɗaya ba zai gane a tara a ka gane na saboda idan idan kana da mata biyu misali su ne na farko aƙalla za ka tarar da in ka je ranar da ka raba kwana kwana biyu ne kwana uku ne wata kana al'ala ka je dakinta ba wai don ma wai ko saduwa da a'a kawai kana Allah Allah ka zauna dan ta iya hira na eh zaka zauna kawai kana jin dadin zama za ta ma hirar ta ma abin nan wata ta iya farfesu misali dai haka fice wata bata iya ba wata bata iya magana ba wata bata ma rai za ta yi ta yi ba ne yake so a ringa bata ma rai amma dai an bata ma rai ka ringa hakuri amma dai zaka tarar da kaman wannan kwana biyu kana fursuna ne kana Allah Allah kwanan ya kare na ka koma ta kwana biyu sai ka je ka dan kaman murmure sai ka sake dawowa kwana biyu ka shiga nan ina nufin ko namiji bai furta ba akan samu irin wannan saboda yanayin zamantakewa to daman irin wannan na abin da ya shafi zuciya shine Allah ya ce daman ba za a iya ba dole zaka tarar da wani kafi kaunan wata akan wata kafu saboda wata tafi kirki idan ka tara mata hudu ko mata uku ko mata biyu zaka tarar da kowace akwai wani alheri da Allah ya mata baiwa wata ba haka suke sai ka tarar da wata Allah ya yi ta bakar marwaciya haka take wata kuma Allah ya yi ta mai kyauta zaka ga ƴan uwanka ma da sun zo kowa ya tafi habo yana Allah Allah a same ka a wajen wata na ziga ka ta yi a kayi alheri wata kuma ba ta so ka yi alheri duk ana samu wata za ka same ta ‘yar gulma wata kuma ba ta son abin da Allah baya so wata za ka same ta tana yawan karatun alkur'ani da sauransu wata za ka same tana yawan ambaton Allah wata za ka same ta banda kallon arewa 24 ba ta da aiki don haka suke kowanne kowanne kowanne sai kaga kowace da wani alheri nata ai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada a tsane su kada ka yi ce ka tsani mata ka ce irin ka ka nuna mata tsana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai in kariha minha khulqan radiya minha khulqan akhar in ka duba da kyau in ka ga ta bata mata wani waje to kuma za ta gyara mata wani waje za ka tarar da ita wani wani kawai za ka tarar da idan randa take girki ne duk gidan a ci abinci a goshi wata kuma randa take girki kowa economy na za a dan kowa dai zai samu amma dai ba ba sosai ba hakanan hakanan haka Allah ya yi su kuma bayan da za ka yi katanda sai dai a yi ta yi a yi ta tafiya suna da al'adu wanda dole ne musulmi ya yi haƙuri a kansu kuma al'adarsu na kai ne dai kai ne dai za a baka wahala na ji wani malami yana karatu yake cewa yana maganan mata dole maza su ringa haƙuri da mata yi yake ba da misali ya ce yanzu a tamfa idan ka je ka siya wa matanka misali ko su uku ko su hudu ka je siya musu a tamfa sai ka suwo musu duk kala daya sai su zo ce ah sai ka ce yan fursuna ina nuhun duk wanda ka ya su ce a ita ba za ta daura ba ina nuhun anko me ya hada ta da anko ya ce da za ka je kuma ka zaɓo kala kala daban in ka kawo musu sai duka su kalli kada ɗaya su ce shi suke so kun gane ai sauran duk kowa wata ma za ta jira wanne ɗaya ta gani ita to shi ma ita shi take so kai dai a caza ma kai kawai ka zama a caje yawa da haka kawai sai dai ka yi ta haƙuri ka yi ta lallaɓawa sai ka je ka ƙura gwanin ka je a duba a tsaya tun tsere da dariya cewa kai ɗan ƙauye ne baka san yadda ake kuma da za ta je ta so ita ma ba za ta so wanda ya fi naka ba wallahi amma dai kawai kai ne dai kai ne dai yawa haka nan don haka su ma jarrabawa ne ana kankara zunubi ne da su eh in ka gane haka za ka za ka abin nan shi yasa ai wanda ya ɗauke su ya ba su matsayi babba ya fi shan wahala amma wanda ya ba su matsayinsu shikenan me matsayinsu ba wai a raina su ba amma kar ka ɗauka da matarka da ‘yarka ‘yar shekara biyu suna da bambanci na? yawa da ka huta in dai ba za a ganka da yamma kana fushi a ce me ya same ka kace ‘yata ce ‘yar shekara ɗaya zan fito ta bata mun rai a gida misali ka sa kaya za ka fito sai ta taɓa manja ta ce oyoyo baba misali ka fito kuma a ganka kana fushi da yamma cewa da safe ne wani yarinya ta taba ka kaga sai a ringa tunani anya wanda mutumin kwakwalwar shi akwai zai fi kuwa eh saboda abu ne wanda ya makawo an wuce an manta to kusan haka suke in za su ma abu ka manta shi kenan ka huta in za su ma abu ka yi haƙuri shi kenan ka huta amma ka yi ta abin nan ita abin da ta mama duk ta manta kai ka bari da aiki wallahi duk abin da ta ma da safe musamman akwai suna ko da biki ta ma manta ta ne za ka wuni wasu kuma ba su iya wannan ba sai ka ga sun ɗauko fushin gida sun zo da shi ofis wani idan hajiya ta ɓata mara kowa ofis ya shiga uku wallahi kowa ran shi da ɓaci na? haka suke na'am kawai kaga kawai ka rasa me ya same shi kuma ita ce da haka haƙuri ake yi kuma magabata haƙuri suke yi kullum ina tuna na gaya muku na ya kai so uku bari ma na ƙara fara wani soja a garin nan ban sani ba ko ya rasu babban soja ne ina jin a lokacin ma ya kai janar yaran suke ba mu labari wata rana an zo da mashin ana cin soja mai mashin da wani ana ana jiniya za a kai shi ofis an sta da mota da tuta da ware ashe sun yi fada da matarsa irin dan koridon nan na gida ya fito ya sha uniform an sassara ashe ta tana dukuninta kunu kawai ta ci ta shaɓo masa kunu yara duk hankalinsu ya tashi ƙananan sojojin nan da direbobi da waye suka ga wannan tataro janaral a zuba mar kunu tana kuma tsaye suna kallanta domin da ya juya ya shiga gida sun ɗauka wajen ta ma zai je a ce shi kawai zuwa ya canja dire ya fito kuma ya mata bai bai kawai aka tafi eh kaga ya koya musu darasi har yanzu ba za su manta ba ni ma gashi ban manta ba eh dan dauka su kai kamar zai fushi ina nufin ya je ya har bai bai mata irin sai ya dawo eh kenan ya muce to Allah madaukakin sarki yace wa sulhu khair ayi sulhu shine yafi alheri wa hudilatil anfusush shuh kuma rai Allah ya madaukakin sarki ya halice ta da ruwa wato duk wani haƙin ta ba ta son ta bari duk wani haƙi da haka in kana mai sarayar da haƙin ka abun zai zo da sauki amin ka bari am ka bari irin yanda ummuna abin nan nana sauda radiyallahu anha ta yi Allah ya ce wa in tuhsinu idan kuka kyautata wa tattaku kuka yi takawa kuka ji tsoron Allah fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance mai ba masani ne mai ba ku labarin abin da kuke aikatawa kenan Allah madaukakin sarki yana so a yi sulhu in akwai wata damuwa kada a ce an rabu Allah baya son rabuwa eh sai a zauna a tattauna a gyara eh wani abun da zai baka mamaki masu kididdiga su kididdige cewa a Najeriya al'umma hausawa sun fi kowa sakin aure wani ya ce mun a na? ban san duniya ba amma a najeriya na? al'umma hausawa sun fi kowa yawan zaurawa haka suka ce suka ce saboda mu ne kaɗai duk wani abin da ya haɗa mu sai mu haɗa shi da aurenmu amma sauran mutane sai su yi faɗa su yi dambe amma ba aurensu na ɗaki ajiye ai ku gane ba abin da ya taɓa aurensu ana samun saɓani amma mu na za ka ga mutum ya ɗauki auren ma ya mai da shi abin wasa wai mutum ya ce wa matar shi wai na ƙara gani kika ƙara fita ba ki gaya mun ba wai a bakin auren ki wannan ai rashin hankali ne ai za ta fita na za ta fita kai waye da ba za ta fita ba ai kaga wasa ne ma rashin sanin ciwon kai ne me ya kawo magana auren ka ba gara ka ce za ka mata bulala goma ba ina nufin ai ya fi sauki amma sai ka ga komai aka ta aure komai aure a ciki kawai shi ne ka ɗauki abin wasa kuma mata ce za ta yi aiki wani wani aka ba mu labarinsa gidansu irin gida ne na gado da ɓangaren kowa akwai akwai shi ɗakin shi na farko akwai wansa shi kuma ɗakinsa na san ciki to shi yana san in ya dawo shi ma ya samu matarsa a ɗaki to kullum tana wajen ɗakin ɗakin wannan sa can ciki shi ne ran shi ya bashi wata ran ya sa aka kira ta ya tsaya a baki ya ce daga yau jirran da kika kara shiga ɗakin ya faɗi sunan a bakin aurenki yana rufe baki sai ta danna a guje ya bi ta sai da ya rike ta kafin ta shiga tun a lokacin ba ma wai sai ya bari gobe ya dawo ba wai zai yi barazana ne iya ƙara gani ta shiga ɗakin a bakin aurenta kawai ta ce to kawai shi zai ta kara hanya na? a agogon bayi? a ni na ganin biyar da rato ai duk da haka muna sauran minti hudu ai amma shi nake kallo ai da sauran na? agogo a da na saura to shi ne maza ya kamo ta aka ce Allah ya kiyaye ka da kuma ran da ta zo ka same ta kuma da goma za ka same ta za ka mu rige aure wani abu ne amana ce ba abin wasa ba ne ba wai don amma laifi kawai ka ce sai aure a'a ka yi wani abu daban kowa ya rike saurin duk haka suke yi aure yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma sakin auren baya haifar mana da alheri yana sa yara da ake haihuwa su zama wasu iri saboda babu iyayensu ba ka kwatanta iyayen na da iya da wanda ba iyaye ba wasu na kokari dai amma dai duk da haka in dai ba mutuwa ba to a ringa yin hakuri
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما Allah madaukakin sarki ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku iya ba ba za ku iya ba ku yi adalci na nuna tsauna a cikin zuciya tsakanin mataye Allah ce ba za ku iya ba ba ku yi zama ku yi ba wannan ba ba na ku bane amma abinda Allah yake nema mu yi shine Allah ya ce wa harasu koda ku yi kokari ku yi haka ba za ku iya ba amma abinda Allah yake so mu yi shine fala tamilu kullal mai Allah ya ce kada ku karkata dukkan karkata yayin ne karkata zaka ba wannan dubu goma zaka ba wannan dubu goma ba zaka ce ba zaka iya ba. kaga wannan in ka ce ga wannan dubu biyar ce ga goma wannan zalunci ne. na wannan ba dalili zaka iya siya wannan zani zaka iya siya wannan zani duk irin abin da ya zama dan adam zai iya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya zo ya rarraba abu tsakanin matansa sai ya ce Allah ka wannan shine abin da zai iya Allah kar ka kama ni akan abin da ba zan iya shine abin da ke cikin kauna na zuciya shi yasa maluma suka ce ba wajibi bane idan an raba kwana cewa duk lokacin da ka je ka kwana a ɗakin mata cewa sai ka kusance ta a'a musulunci bai dora ma wannan ya dora ma wannan ba amma dai kwana a ɗakin wajibi ka kwana a ɗaki ba wai an ce ai dole kawai in ka kwana a nan ko ka kwana a can ka kusanci iyalinka cewa in ka dawo a nan dole shi ma sai ka kusanci iyalinka a musulunci bai dora ma ba ha to idan ba ta so ka kusance ta ba sai ka yi haƙuri ko ta yi fushi sai ta huce na? da haka musulunci addini ne mai tsari ba yadda ɗan adam yake tunani shi da ka yadda yake tunani ba akwai wasu abubuwa waɗanda ba ma musulmi haka suka ɗauka kamar haka musulunci ya sa mutane a kai a yana da tsari yadda za ka yi hirin da za ka yi a ɗakin wata iyalinka ba irin shi za ka yi a wani ɗaki don maganar da wani wata za ta gaya ma ba shi wata za ta gaya ma wata kana shiga za ta ɓata ma rai na har ka fita ranka a bace kuwa ta gaggata ma magana ta more kuma ba suka yi haƙuri cewa mata ba za ta gasa ma bakar magana ba ma kai ma kuskure kake ai shi ne ma za ka bata wani lotakila ka bata mata rai ta ɗan huce amma kai kai ne fa Allah ya sa tana ƙarƙashinka sai ka ga dama ta fita sai kai za ta tambaya to sai kuma ba za ka yaƙuri ta ɗan gasa ma magana ba na nufin a ɗan samu balan ka ɗan yi haƙuri yawa ka ringa haƙuri wata rana ta ɗan more ta ɗan faɗin maganganun ta shi kenan sai ka ga abin ya ya ya ya wuce manyan magabata manyan malamai in suna baka tarihinsu za ka gane cewa ashe duka haka yake haka nan wanda ya karanta tarihin annabawa da magabata duk haka suke Allah ya ji kan Malam Abubakar Gumi Allah ta ya huta yana karatu yake bada labari irin wannan isa na maganan mata yace wata rana matarsa ga kusan masallacinsa shi ma kusa da gida ne haka daga an fito gida zai masallaci yace yayi alwala kawai sai ta rike masa riga yace ki ciki cike ni ne ko ya rabu wala zakwatanci cikani zan je na yi sallah mutane na jira na ya yi ta roƙonta ya ce sai ta shige ta ce ai su ma don ba san kai munafiki ba ne suke bin kasa kuma ya ce ba wani abu ne aure zai ƙara na ba zai ƙara aure ne na nuna ka san galibi mata in kan tana ce mijinta munafiki na to kawai aure zai yi ba wani abu ba wani abu ne na eh kawai munafici shi ke nan wai munafiki na eh gobe yau an kaji suna kiran mutum munafiki kawai abin da ya wari ke to hakurin da shi ne Allah madaukakin sarki ya ya ce mi annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wasiyar da yi na karshe da man sallah da su yace mana mu yi hakuri yace usikum bin nisa'i khaira hmm yace ku yi ina muku wasiyi da su ku yi aikata alheri ku yi hakuri yake yace kuma su amana ne Allah na Allah a hannunku eh kuma haka suke ne sai dai hakuri babu yanda zaka yi sabanin hakuri wani hadisi mai ban tsoro yake cewa su haka Allah ya halice su sun fi son mugun mutum sun fi tsoron mugun mutum sun fi tsoron mai mai ci musu zarafi mai zagin iyayensu mai taka haƙƙinsu ya ce to in kuma ka zama haka to kana mutuwa sai wuta ya ce amma masu ba su haƙinsu su kuma suna taka su in ka ba ta haƙinta sai ta ma ba daidai ba manzo Allah sallallahu ya ce kuma in kai haƙuri kai kuma sai aljanna eh za ka ga haka suke wanda zai kula da ita ita ta fi taka shi amma wanda zai mata rashin mutunci ta fi tsoron shi to amma fa kana gamawa sai wuta to kaga mai amfanin badubare da haka kaga haƙurin da shi ne ya kamata mu yi Allah maɗaukacin sarki ya ya ba mu haƙuri Allah maɗaukacin sarki ya ce wa in sulhu idan kuka yi sulhu kuka gyara ayyuka wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana gafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai alhamdulillah nawa one thirty hmm? one thirty alaikum salam wa amin mata mutum mai mata biyu ɗaya tana da yara uku ɗaya tana da yara bakwai sai kai niyyar ba su jari to za ka ba wannan jari za ka ba za ka ba su jari iri ɗaya ne shi maganan ba wa mata ko yaya ba ba a ba wa wato ci da mata da sunan yaya sa'annan ba a ci da ‘ya'ya da sunan mata Allah ta kun gane hausan nan mata kowanne za a ba ta nata ‘ya'ya kuma za a ba su nasu na? kenan gidanka in za a yi abinci nan yara bakwai nan yara uku kaga za a ciyar da yara goma na? abincin yara goma za a yi mata biyu abincin za a yi mutum goma sha biyu kai abincin sha uku ba ita ake ba wai da sunan yawan 'ya'yanta ba Allahumma sai idan gidanka daban ne rayuwarsu daban ne to ita ma ba ita kake ba ba ƴaƴanka kake bawa amma duk abin da zaka ba ta haka zaka ba wacce in abin da ya shafe ta ne kuma su ƴaƴa ana rike su ne gurgurdan halin rayuwa ina nufin halin rayuwa wannan yaron bai da lafiya za a je asibiti a siya mar magani ba cewa kuma wanda yake da lafiya sai an bashi kudin maganin da aka siya waccan ba a na wannan ya kai makaranta za a sa shi a makaranta za a biya mar kudin makaranta ba cewa wanda baya makaranta sai an bashi kudin school fees da aka biya wannan yaron na shine ana riƙe yara ne gurgurdan rayuwa abinda halin rayuwarsu take ciki da haka su daban mata daban za ka ba su jari ka ba su dubu ɗari ɗari dubu hamsin hamsin miliyan goma goma shi kenan matanka ka ba jari shi kenan ka gane hamsin na alaikun salam na نعم نعم من التعفف نعم لا الهافا لا لا يسألون الناس ilhafa wato ba sa tambayar mutane ilhafan suna masu naci naci ne wannan eh naci na'am babu babu saboda ai duk annabawan zuriyarsa ne eh duka duka an in ka taho to ah baka ji annabi mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma zuriyar annabi Ibrahim na daga annabi Isma'il aka taso kan shi da haka duk annabawa Allah ai Allah ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya yi musu albarka waje ya sanya zuriyar annabawa na duka annabi ishaq annabi duka annabawan nasu ne na'am alaikum assalam oh na'am ina jin a ba kagowa za ka yi ba in babu mu yi addu'a na ga na to bismillah ba zai iya ba ba zai iya ba ka zame musu ido ba ka yi babu eh ba yanzu ce ka yanzu za ka ba mutum tsoro ka ba shi tsoro ya tsorata amma ba har zuciyanka ba mai amfani shi kun gane hausa ai ka ce kai ba da gaskiya ke ba amma dai ka ba shi tsoro kuma ya firgita ai ba amfanin baɗi ba rai shi annabi sallallahu alaihi wasallama sakewa yake yi da iyalansa kyauta alheri yake musu suna son shi yasa suke cewa in dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana gida ba sa son ya fita yawa zama yake yi suna jin dadin zama da shi ba wai dakewa yake yana bata rai cewa shine gashi shi yafi kowan ma to bare kai dan haka magana cewa muzurai da zara ido da abin nan bai da kyau idan ka yi in ka sake aure to za ka ga sakamakon wannan aiki in ka zare mata ido ka gama to sai Allah ya kawo ma mai zare ma ido na gaya muku da gaske ne na na taba ba ku wani labari a ko ba anan bane wani abin da ya faru da wani bawan Allah shi haka yake da zara ido yana yana zarewa kowa har anguwa an sani yana da wani mashin lokacin road master idan ya zo kofar gidan shi ya ce bum sai kowa gidan kaga kowa ya shiga daki ina nufin cewa mai gida ya dawo haka dai wata rayuwa ba ta musulunci ba da wannan ba rayuwar musulunci ba ne yana haka wata rana sai zai samu mata suna faɗa su biyu ya yi fushi kawai sai ce diya suke su irin shi akwai kuɗi sai kawai je auro wata mata ya je auro mata ita ta zo ita kaɗai a gida to sai Allah ya sa ita mata kuma sai ta zama kishiyan waɗannan matan ita kuma ba ta san ƙarar road master ba ta san ta ji ƙarar mashin sai ta ce ba ta san ƙarar mashin da haka daga yau in zai fita da mashin ya tura ya je can kwanan layi zai tayar zai tafi in ya dawo ma ba ta san ya zo sai ya kashe sai da aka wayi gari yara ina gaya muku wani abin ya akwai dr umar yana nan a nan gari yana cikin yara anguwan sai da tana taruwa don su yi kallo saboda in ya zo da mashin din zai yi kokari ya dan zo a guje don in ya kashe dan daɗin ya ƙara ya dan matso da shi haka kafin ya ƙare sai kuma ya sauka ya kama tuni haka zai zo har gidansa ya buɗe dan ƙarfen nan a hankali ya shiga da mashin a hankali yara na gefe suna dariya shi ne wani malam ya ce kun ga wannan fassarin aya ce eh haka yanda dama haka Allah in kai ka samu wata kai yanzu bari ka zalunci ta to Allah zai taka mata da wata don haka ka ringa sakewa a daina abin nan zara ido cewa an an sake za su daina mutum wannan ba gaskiya ba eh ba gaskiya ba ai matar ka kawar ka ce ai kawar ka ce haka Allah ma ya kira su wa sahibatihi in ji Allah tsawarka ce ai ba zai a ce wadda kuke zane da shi kullum kullum ka sa shi a cikin bacin rai amma a waje can ka je kana mutane dariya wannan ai ba daidai ba ne shi ya kamata ka faranta wa kafin kowa ma wallahu ala na'am alaikum salam amin da mu baki daya نعم mijinta na gane to yana da alaƙa da me yasa uban ya ce ba zai ba auren gaskiya abin bincikawa ne amma idan ya zan babu laifin yarinyar shi ne kawai ke so ya kashe mata aure ko tsinuwan ma ba zai kama ta a ka gane ya danganci me yasa yake son ya kashe auren eh eh da su to tunda sun ce za su zauna ku ci gaba dai da ba shi haƙuri ya ci gaba da ya yi haƙuri ya janye ya janye kada wannan abin ya bi yarinyarsa inuwan uba ko bai da gaskiya ba kyau to a nemi hanyar ba shi haƙuri ku taimaka ku ba shi haƙuri in ma ya ya kai ku hada da mijin ne a ɗan samu wasu 'yan daloli a je a bashi a bashi haƙuri eh wasu haka suke wani in kan kai masa ɗan kuɗi sai ya haƙuri wallahi haka ne rayuwar take na to in ma ya haka in ma ya kama haka ne a kai ya yi haƙuri shike Allah ya shirya da mu na'am saura minti biyu amin a jikin kaya to ya halatta in yana jam'i wani ya zo ya taba kaya fa ya za a yi ɗan kasuwa su shirya wajen kayansu in ya kama ba yadda suka iya ba yadda za a yi su ringa rufe kayan suna zuwa sallah shine alheri Allah zai baka arziki rufa kaya bayan sa a zama ba a samu kasuwa wallahi sai Allah ya kawo mutane sai sun jira ka ka dawo sallah dole su kuma su sai kayanka wannan shine domin kama kana sai da kaya kana sallah wannan ba daidai bane sai ka rufa kayanka ka shirya yadda zaka ya daure shi ina dama an rufewa kake yadda zaka iya sallah ba mai taba ma in ka dawo ka kullu ka bude kayanka kaga kayi sallah kuma ka zo kayi kayi kasuwanka eh komai kuma yana hannun Allah shine mai bada mai sa a samu kasuwa alaikum salam na ƙarshe babu aure tsakaninsu kenan an gane ba aure to ai shi ne shi hada kakanni ba shi ba ne shin an gane babu aure tsakaninsu suna cikin littafin da Allah ya ce ba aure shi ne abinda za a bincika in suna ciki ba shakuwa suka yi ba ko dama dunkulewa suka yi dole su bari ina nufin in kuma ba sa ciki to wani abu ne daban yawa amin amin صلوا على النبي الكريم اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك عنبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم وفقنا لليلة القدر يا رب العالمين اللهم وفقنا لليلة القدر يا رب العالمين اللهم وفقنا لليلة القدر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين آمين آمين